أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتون من دالية زام تاشي شافينا أربعين دأكو أما كافنن زام أن دوب بيتي ɗaya zuwa biyu haka a baya saboda karatun namu ya haɗu. A baya karatun da muka kwana yana magana game da kyau da daraja ilimi na ma'arifa, wanda yake cewa wa'i za ta halatta bitta na suke, idan ilimin ma'arifa ya yi ado da ibada, wattuka da jin tsoron Allah, wa'ina batin lil malikil mutawahhidi da komawa zuwa ga Allah mamallaki wanda yake abin kaɗaitawa. Azarat to ilimin sai kaga ya wulakantar bitajin da wani irin kambe fi jabiri mamallakin da yake kan sarakuna wane hulan zinarin da ake sawa sarakuna wajen kyau min asjidin wanda ake yinta da zinare shi lu'ul'in a cikin lu'ul'i wa zabarjadi da zabarjadi duk ilimin ma'arifa ya fi wannan kyau da tsada wazarat ala hulalin nafa'isi kuma zaka samu ilimin ma'arifa zai wulakantar da alhulali alhulali kayan ado an nafa'isi wanda suke masu tsada walhula fokal adabili da kuma ado ko kayan ado da suke wuyan al'adabil dogayen ‘yan mata al'azara budurwaye an nuhaji wanda suke masu cikakkun kirji wannan shine baitocin da muka kwana a kansu na ƙarshe ya ce ƙonanun ta sanna mahal junaidu wa hizbahu na zalo biha sharafan fuwai kalfarfadi ƙunanu wannan wani irin darajoji ne ƙunanu shine kamar wannan tudu kan tsololuwar dutse ƙunanu wannan wani irin matakai ne ta sanna mahal junaid wanda imamul junaid ya hau wa hizbahu da jama'arsa shi da imamul junaid shine ake kiransa sayyidu da'ifa ma'ana dukkanin salsalar sufaye tana komawa ne kan junaidul bagdadi ƙunanin wata iriyar ƙololuwar daraja ce kai ka ce tsolon dutse ne ta sanna mahal junaidu wanda junaidul bagdadi ya hauta wa hizbahu da jama'arsa kaga junaidu kaga ana magana cewa ma'arifa ya ta hadda ibada ko to ka je karanta tarihin junaidul bagdadi ka ci iya sallar walaha ma kullun raka'a ɗari yake walaha fa kawai ba sallolin dare ba iya sallar walaha kawai raka a ɗari yake yi jinadul bagdadi to yaya kake ga wani mutum zai shiga hanyar sufa ya ce ya gane wani abu cewa wai ibadar ma ba sai yayi ba kaga wannan gaggajin wujin wannan karatun ka san ba shedan ne ya koya masa eh duk silsilar sufaye tana koma ne kan jinadul bagdadi jinadul bagdadi iya sallar walaha da sallar walaha sai ka tara mutum ɗari bai fi ka samu mutum biyu ko mutum uku ne suke yin ta ba to iya salar walha kullum lazumin sarka a ɗari yake salar walha saboda haka waɗanda suke tuhumar bayan Allah sufaye don sun ga wani mutum yayi wani shirme gaskiya su yi wa mutane adalci eh ta sanna mahal junaidu da junaidu ya hawa hizbahu da da jama'arsa nazalu biha sharafan nazalu sun sauka biha akan wannan ilimi na ma'arifa din sharafan saboda ɗaukakar su fuwaikal farkadi suna saman kan tauraron farkadu shi ma wani nau'i ne na tauraro wanda suka ce yana can sama sosai eh shine nazalu biya sun sauka ne sharafan saboda ɗaukaka fuwaikal farkadi a saman tauraron farkadi saboda ɗaukakar su da darajar su tilkal makarim wal mahamid wal ula la harizun tasqihi fi qa'adin adi تلك المكارم والمحامد والأولى لا هارز تسقيه في قعد عدي to har yanzu dai yana gaya maka cewa fa waɗanda za ka gansu kamar sun shiga cikin rigar sufaye sun ce su ma ‘yan ɗariƙu ne suna wasu abubuwa na shirme to bari ka ji ya ce tilkal makarimu waɗannan manya-manyan abubuwa na girma da daraja na ilimin ma'arifa da ake samu a cikin ma'arifa wal mahamidu da waɗannan abubuwa na masu kyau na abin godiya wal ula da wannan ɗaukaka la harizun ba nono ne mai tsari ba shine harizun nono mai tsami la harizun ba nono ne mai tsami tasqihi da kake shan sa ba fi ka'adin a cikin kofi abi wanda yake tsohon kofi ba kaga sai da gyaran zuciya kenan ko eh tilkal makarin waɗannan manya-manyan al'amura fa wani mahamidu da waɗannan abubuwa na abin yabo wani kula da wannan ɗaukaka la harizun ba nono ne mai tsami ba abubuwa da ba wai sun saba wa shari'a ba fa eh ba wai abubuwa da suka saba wa saba wa shari'a ba la harizun ba nono ne mai tsami taskihi da kake shan sa ba fi ka'adin a cikin kofi adi tsoho a'a tilkar riyadatu la riyadatu radatur ruhban bayna tanassurin wa tahawudi tilkar riyadatu wannan riyada da sufaye suke yi shine a ce kamar halwa tilkar riyadatu wannan riyada ta sufaye ko halwa ta sufaye la riyadatu eh la riyadatu eh tilkar riyadatu wannan riyada halwa da sufaye suke yi la riyadatu ba riyada bace radatul ruhbani irin irin halwa ta ruhbanawa baina tanassurin tsakanin masu yin addinin nasaranci wata hawudi da kuma masu yin yahudanci saboda ni wani in ya ga tsari kamar na wasu sufayen zai ga kamar suna da alaka da ruhubanawa su ba mutanen da suke ruhuban za ka same su mutane ne masu yawan ibada za ka same su mutane ne masu yawan ibada amma fa su waɗancan ibada ta ruhubanawa ibada ce wacce ba ta kan hanya su suka kirkiro wa kansu waɗannan ibada su kuma ibada ta da sufaye suke yi duk ibada da suke ibada ce ta addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani sabon abu bane mun mun faɗa da yanzu Junayd al-Baghdadi kawai sallar walha raka ɗari yake kaga sallar walha ba wani sabon abu bane istighfari ba wani sabon abu ne duk wata ibada da sufa suke ba wata ibada ce wacce take ta daban ba wanda a ce su suka kirkiro wa kansu ita a saɓanin su ruhubanawa shiga halwarsu da suke yi da sauransu duk su suka kirkira wa kansu eh tilkar riyadatu ita wannan riyada ko halwa la riyadatu ba riyada ba ce radatin ruhubani irin riyada ta ruhubanawa bai na tanassorin tsakanin nasaranci wata hawudi da yahudanci ba irin ta bane yace aya uddu nasran kullama mustansirin wa ya uddu laysan kullama mustasidi har yanzu yana gaya maka wanda zai shiga wata riga ta bayin Allah ya kama yin wani shirme to ya saurara ya ji shi ma wanda zai ga wasu sun shiga rigar sufaye suna yin shirme da sunan cewa ‘yan ɗarika ne ya kama ‘yan ɗarika ya rika zagi to shi ma ya saurara ya ji wanda zai ga sufaye ya haɗa su da ruhbanawa shi ma ya saurara ya ji aya uddu nasaran kullama mustansirin a kullu ma mustansirin duk abin da ya kama da eh kullu ma mustansirin duk abin da ya kama da shaho aya uddu nasaran sai a ce masa shaho kawai dan kaga abu dan kaga tsuntsu yayi kama da shaho sai ka ce shi ma shaho ne to ba shaho bane dan kaga mutum ya dauko ya sa tarbi a wuya ko ya manna hoton show Ibrahim ya ce shi dan dariƙa ne to shikenan sai ka ce dole shi dan dariƙa ne wannan shirman da yake su suka koya masa shine kullu ma mustansiri duk abin da ya kama da shaho aya addun aya uddu nasran shin za a ce wannan abin shaho ne waya uddu laysan kullama musta'siri kullama musta'siri duk abin da ya kama da saki aya uddu laysan kawai sai a ce shi din ma zaki ne a ba zaki bane in haka ne irin karnukan nan na turawa masu gashi da sai a ce duk sun zama zakoki zakoka shine kullu ma musta'asiri duk abin da ya kama da zaki waya uddu laysan shin za a ce masa zaki ba haka bane to duk mutumin da ya kama da yan dariƙa sai zama dan dariƙa a'a in yi wani an yi aikin yan dariƙa na tare da yan dariƙa in yi shirme shi kenan ba tare da su shine baka misali salaku biha fil سلكوا بها منح في منهج أعلامه مسموكة للسالكين مؤبد سلكوا بها في منهج أعلامه مسموكة للسالكين مؤبد سلكوا بها su bayin Allah masu ɗariƙu salaku sun shiga biha a hanyar irin waɗannan bayin Allah irin su Junaidul Baghdadi kenan fi manhajin a wata iriyar hanya a alamuhu alamomin wannan hanyar masmukatun ababen ɗaukakawa ne lissaliki ne ga masu ibada lissaliki ne ga masu yin suluki mu'abbadi masu yin ibada eh shine salaku biha fi manhajin salaku sun shiga biha a cikin ta fi manhajin cikin wata hanya a alamuhu alamomin wannan hanya ta sufaye ta bayan Allah ta waliye masmukatun ababar ɗaukakawa ne lissaliki ne ga masu yin suluki mu'abbadi masu ibada saliki ne suluki shine kamar wanda ya shiga ɗariƙa shine da wannan magana ce ta sufaye qad dalla an ha kulli jafin kashihin aw qa'idin mutaharrifin mutashaddidi qad dalla an ha kulli jafin kashihin aw galibin mutaharrifin mutashaddidi har yanzu yana nuna maka cewa shi wannan malam al-Hasan al-Yusi wayayyen malami ne idan ka zo kana ta faɗan falalan sufanci da ma'arifa sai wani mutum ya rika hango wasu yara wanda ba ma san ina suke ba ba ma san waye zawiye su ba san ma waye shehin su ba so da haka idan za ka yi magana akan sufanci baka faɗi cewa akwai wasu fa marasa kyau a kiyaye ba to za ka yi za ka bar baya da kura eh za ka bar baya da kura sai ka zo ka faɗi mutanen kirki ya ce to ai gasuwa na ma suna shirme iri kaza gasuwa na ma suna shirme iri kaza to ka saurara ka je qad dalla anha kullu jafin kullu jafin dukkan wani mutum mai mugunta eh kullu jafin dukkan wani mutum mai mugunta ko kace mai jafa'i mai jawo wa kansa masifa da al'umma kullu jafin dukkanin wani mutum mai jafa'i kashihin mai kiyayya qad dalla ya bata anha gaban hanyar sufaye wannan shadarin yana magana game da masu kin sufaye kaddalla an haya ba daga barin hanyar sufai ma'ana bai san sufanci bane duk wanda ka je na zakin yan dariƙa to bai san dariƙar bane wasu yan shirme kawai ya gani kullu jashin dukkanin wani mutum mai jafa'i kashihin mai adawa kaddalla ya bata an ha gabarin hanyar sufai bai san yadda hanyar take ba au galibin shi kuma wannan wanda yake ciki kenan au galibi ko kuma wani mutum mai kuskure mutaharrifin mai canza al'amura mutashaddidi ne tsanantawa eh ko kuma ya zama duka yana magana ga mai ƙiyayya wa sufaye kenan eh duk mai kin sufaye to yana cikin wannan yanayin in ma ya zama kullu jafin mutum ne mai jafa'i kashishin mai adawa au galibin ko kuma kuskurewa yayi shi bai san yadda gaskiyar take bane da ya da waɗancan mutanen banzan sai tsammanin su ne mutane su ne asalin yan ɗariƙar mutaharrifin ko mai canzawa shi kuma ya sani da gangan yake canzawa mutashaddidi mai tsanantawa to qaddalla anha duk waɗannan mutanen mai irin wannan ra'ayin sun bata gabarin hanyar sufai ba san sufanci bane to wa amin jahulin laysa mufsira hujjatan yawman wala ahlan nuhabi muqalladi wa amin zaka samu wani mutumin kuma makaho ne fa makaho ne bai san yadda abin yake ba jahulin ko mai yawan jahilci laisa mubsira hujjatan baya ganin hujja duk ayar da zaka ja masa sai ya kiyarda duk hadisin da zaka ja masa sai ya kiyarda yawman wataran shine wa amin jahul laisa mubsira hujjatan yawman ko da da rana ɗaya baya ganin hujja duk hujjojin da zaka ja masa ba zai yadda ba wala ahlin nuhabi muqalladi wala bi muqalladi kuma bai je ya ratayu ba ahlan nuha ga masu hankali bai je ya samu masu ilimi ya dan fara da su ba wala ahlun nuhabi muqallidi bai je ya damfara da ma'abota masu hankali ba fa iza samat bika himmatun sabbaqatil lisluki manhajihim fa badir turshidi fa iza samat bika himmatun idan himmar ka ta daukaka fa iza samat bika himmatun fa iza idan himmatun himma bika ta ka samat ta daukaka sabbaqatun wadda take mai rikai mai zurkar da aikin alkhairi lisluki manhajihim to ka je ka shiga manhajihim hanyar sufaye ka je ka shiga ɗariƙun sufaye fabatir kai gaggawar zuwa ka karɓi ɗariƙun sufaye turshari sai a shiryar da kai eh fa idza samat bika himmatun sabbaqatu himmatun sabbaqatu himma mai rigaye fa idza samat bika idan ta ɗaukaka da kai lisuluki manhajihim zuwa ga shigar tafarkin sufaye fabatir kai gaggawa turshari sai ka shirya متن إنا جسرك وشدد فوقه كرب المحبة واكتزم وتجرد متن إنا جسرك وشدد فوقه كرب المحبة واكتزم وتجرد تو كاجفا أما بدا شرعي متن كقرففا إنا جسرك igiyarka ta gaskiya in za ka shiga sufanci to ka shiga da gaskiya in ka shiga da kafar hagu ka shiga da kafar dama ka shiga ka shiga ne dan Allah dan kai ibada ka san Allah amma ba in ka shiga da kafar hagu cewa an ce suna ganin Allah an ce suna yin kaza saboda haka wai ka shiga ka ga shin me suke gani ne kai leken asiri ka je yi ha za ka bata kanka lokaci karshe ma ƙara tura ka rami za a yi saboda haka duk wanda ya ce zai yi jifi bayan Allah ya bibiye su ya ci kafar su to tura mutum rami zai za a sake yi duk da yanayi ne ba ma so karatun ya tsaye da mun yi magana akan ɗahir mai gari matin ina da sidiki matin ka ƙarfafa ina da sirki igiyar ka ta gaskiya cewa za ka shiga ne don kai ibada saboda Allah to wannan abu sai ya taimaka maka ka samu ma'arifa washidid fawqahu karabal mahabbati washidid ka daura fawqahu a kansa karabal mahabbati igiya irin ta soyayya wahatasim kuma kai himma wata jarrufi kuma ka tsiraitu duk wasu mungayen halinka ka jefar da su in ka shiga ɗariƙar ma wasu munanan halayen da ka saba kana yi baka daina ba to shikenan zaka shiga kuma du'a ta gaba ana dawowa baya wata jaruji ka ɗauka ka tsiletu ka tobe waɗancan mungayen ɗabi'un ka zo ka ɗebi sabi masu kyau eh shine shine washe ka ɗaura faukahu saman sa karabal mahabbati a igiya ta soyayya wa hata zin kai himma wata jardi kuma ka tubu gaba da ɗabi'u marasa kyau to wallahu ta'ala alam